الحمد لله الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا الحمد لله الذي جعل من يتقرب للعباد والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي أظهر لأوليائه ملوك الدنيا وآفاتها وكشف لهم عين مكروه جوارحها وأوراتها وعلموا أنها لا تنقسم انصرام وبكاء وابتسام وبكاء ابتسام وأن وجودها وأن وجودها وازديادة لوجودها لقسم عالم ونعيمها لا يسلم إلا الخسران والندم ووجودها لمن خلق الله بها الامتحان والبلاء ليبلوكم ايهم احسن عملا احمده حمد مبتلي احمده حمد مبتلي بامتنانه اذ ندبنا الى الاحسان باحسانه وحثنا على التخلف باخلاق كريمه والتمسك بتقواه وحمله وسلوك صراطه المستقيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم كثيرا أما بعد أيها الناس عباد الله الدنيا مزرعة الآخرة عباد الله الدنيا مزرعة الآخرة يقول تعالى ذكره بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يقول تعالى ذكره قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الآية عباد الله والمؤمن حريص على العمل الخير الذي يدخله الجنة ويبعده من النار وقد كان الصحابة جادين في التقرب إلى الله بالعمل الصالح لينالوا رحمته ورضوانه ويدخلوا جنات النعيم عباد الله العمل للآخرة ميدان حقها عباد الله العمل للآخرة ميدان حق الحياة الدنيا ومدته لكل إنسان عمر من حين يدرك الحلم إلى أن يدركه الأجل عباد الله وهو لهذا دعا إليها وأعطي الفرصة بها يقول تعالى ذكره الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا عباد الله يقول المفسرون ليمارس دوره ثم يرحل ويترك العمل لغيره أي ويترك المجال لغيره فيختبر الآخر أيضا بالأمل ولا يضيع الله أجر من حسن عمله اسمعوا جيدا أيها الناس يقول تعالى ذكره إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إنا لا نضيع أجر المحسنين ومن وفقه الله تعالى للإيمان والعمل الصالح فقد أكرمه سبحانه ومن حرمه من ذلك فقد أهانه عباد الله ولو آتاه الله من الدنيا ما آتاه قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال سبحانه نبينا عليه إذ إلينا أيها الناس كأن الله يقول في تلك الآية المذكورة أنه ليس كل من أحقرته في الدنيا فهو كريم عليه ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو محال لديه وإنما الغنى والفقر والصحة والضيق ابتلاء من الله تعالى وامتحان يمتحن به العبادة ليرى من يكون له بالشكر والصلاة فيصيبه على ذلك الذهاب الجزيل ممن ليس كذلك فينقله إلى العذاب المهين عباد الله يقول تعالى ذكره وقل المؤمن فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فتخرجون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون يقول القرطبي في تفسيره رحمه الله هذا خطاب للجميع اي باملاته يقبل اعمال العباد من الخير والشر ولو ان احدكم ولو ان احدكم يعمل في صخره صماء ليس لها بال ولا قوة لخرج عمله إلى الناس كائنا من كان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه أيها الناس ثم توبوا إليه إنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون استغفروه ثم توبوا إليه
الحمد لله الذي جعل المنية ضرا للعباد والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الكريم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عباد الله وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمالكم تورد على أقربائكم وعشائركم تورد على أقربائكم وعشائركم في قبورهم فإن كان خيرا استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك الحديث وهناك نماذج من ال من ال من ال من السلف الصالح الذين بذلوا جهودهم لكلمة الله عز وجل الذي بذلوا الذين بذلوا جهودهم لخدمة ربهم جل وعلا وقودوا في عبادتهم حتى ظن ظانوا أنهم قد خرجوا عن دائرة الحد عباد الله اسمعوا جيدا وهناك نماذج من اجتهاد السلف الصالح الأول وهناك روايات التي روي أن عطاء بن صائف قال دخلنا على أبي عبد الرحمن السليمي وهو ينزأ في المسجد فقلنا لو تحولت أي لو تحولت إلى ماذا لو تحولت إلى فراشك يقول لو تحولت إلى فراشك لو تحولت إلى دارك وفراشك فقال حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمها وأنا أريد أن أموت في مسجدي وأنا في انتظار الصلاة أيها الإخوة وهناك ربيب بن القسيم الذي قيل له لو أرهت نفسك فقال راحتها أريد أيها الإخوة وسئل يعني وسألت أم ربي سألت أم ربي ابنها فقالت لما رأت شدة عذابه لما رأت شدة بكائه وإبادته في الليل هل قتلت قتيلا يا بني وفي رواية هل قتلت نفسا يا بني فأجابها قائلا والله قتلت نفسي يا, يا أمي قتلت نفسي بالذنوب يا أمي أيها الإخوة هؤلاء سلف صالح الذين الذين بذلوا جهدهم لكلمة ربهم سبحانه وهناك سفيان الثوري الذي وصف وصفه العطاء بأنه لا يلقاه إلا باكيا ولا يلقاه إلا ساجدا ولا يلقاه إلا باكيا على ذنبه أيها الإخوة أيها الإخوة وربما كان يصلي في المسجد الحرام فلم يرفع رأسه من السجدة حتى نودي للصلاة العشاء قال العلماء النئيم لا يدرك بالنئيم اسمعوا قال العلماء النئيم لا يدرك بالنئيم أيها الإخوة وهناك من قال وإن من آثر الراحة فاتته الراحة وإنه بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشق تكون الفرحة واللذة فلا فرحة لمن ما هم له ولا لذة لمن لا صبر له ولا نئيم لمن لا شكاء له ولا راحة لمن لا تعب له بل إذا تعب قليلا استراح طويلا وقيل إذا أردت ألا تتعب نفسك فعليك أن تتعبها إن وأنا مسلمين musamman a wannan bigiren mai albarka cikin lahaza kamar kiftawar idan wai sati ya kare ka annana kamar yau muke zanna a cikin masallacin nan wai sati ya kare wai yau mun sake haduwa a wannan bigiren mai albarka mala yake ambatawa cikin hutuba ya ce godiya ta tabbata ga ubangiji wani ubangiji wannan da ya bayyanarwa masoyansa aibin duniya da tsillolinta sai Allah ya zaɓe ka sai Allah mai da kai mutum sai Allah ya zaɓe ka wali na'am sai Allah ya mai da kai kai na kusansa ne kai ɗan fatarsa ne kai ɗan lailansa ne Allah ya nuna ma duniya tana da aibi Allah ya nuna ma illolin duniya kai da kallanta in Allah bai soka da wannan ba alal aks sai Allah ya rufe ma idanu sai ka bauta duniya ka shiga uku godiya ta tabbata ga Allah da ya aikata wannan godiya ta tabbata ga ubangiji wanda ya yaye wato wanda yake bukata daga cikin wato wanda yake so daga cikin wato zababbun waliyansa ya yaye musu suka kalli zunzurutun illa da halakar duniya ido biyu suka kalli al'aurata godiya ta tabbata ga ubangiji da ya ba su hikima da suka sani cewar lalle duniya na kasa ce duniya na kasa ce da sarewa duniya kuka ce a cikin murmushi bawan Allah ka duba haka duniya kuka ne amma a cikin an cuɗanya ta da murmushi lokacin da take ma murmushi kana ɗauka cewa murmushi ne lokacin da take baka daɗi kana da ta morewa kake yi baka sani ba la ta'lam bi annal hunaka wa hunaka samun fi dasam akwai guba a cikin abin da take lasa maka ke dandana guba ta tura maka duniya ta saka maka abinda kake sha kake jin daɗi to malamai suka ce a cikinta ta sama guba sai kake shan guba a cikin gubarta a cikin daɗin duniya sai kake lasar guba to godiya ta tabbata ga Allah da ya sanar da bayansa suka iya gane wannan fikira bawan Allah ka gode wa Allah da Allah ya baka iko ka iya gane duniya a banza ce godiya ta tabbata ga ubangiji wanda ya sanar da bayansa cewa lallai wa anna wujudaha wa lazzataha min huzuziha nuqsanun wa adam ya sanar da bayansa suka iya ganewa duk ƙari da aka samu da jin daɗin duniya duk wani abu da aka iya samu na ranar duniya da rabon duniya na ƙasa ce da kuma rashi na ƙasa ce a duniya duk abin da ka samu yau Allah ya baka gida ka yi murna ka yi walima wallahi na ƙasa ne rashi ne malamai duk wanda ya gina gida sai an fitar da shi a cikinsa mace ce duk wanda ya gina gida wallahi sai an fitar da shi a cikin gawa a gidan ba wanda gidan zai kashe shi sai da gida ya kashe ka duk wanda ya gina gida sai an fito da kai a cikin gidan nan Allah a cikin likafani ashe ziyadatu huzuziha wa lazzatiha madha adamun wallahi rashi ne godiya ta tabbata ga Allah da ya fahimtar da bayansa suka gane wannan godiya ta tabbata ga Allah na'am da ya me ubangijin da ya sanya yayi haka ne imtihanan ya jarraba bayi liyabluwahum ayyuhum ahsanu amalan wai waye zai kyauta ta aiki waye zai aiki mai kyau a ban kasa waye zai dace yi wa Allah aiki a ban kasa dalilin duniya kenan gaba daya liyabluwahum ayyuhum ahsanu amalan dan ya jarrabi bayi ya ga waye iya aiki mai kyau ubangiji ya faɗa cikin qur'ani yace qul imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun kaga ya musu ya manzon Allah imalu ayyuhan nas ku yi aiki a bangasa mutane imalu ku tare da aiki ai iddakiru amalan salihan fi hayatikum qabla inqita'iha aw kama qala al mufassirun ku tare da aiki aiki mai kyau a nan duniya gabanin a yanke numfashinka kai tanadi tanadi gaba na yankin numfashi me yasa saboda me ubangiji ya sanya yace qul imalu fasayarallahu amalakum da sannu Allah zai gane ayyukanku zai san ayyukanku fasayarallahu amalakum Allah zai gane ayyukanku Allah yana kallon me kuke aikatawa war rasul za a bijar da ayyukanku abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun malamai suka cewa mu'minai ma za su san suka ayyukanku malamai suka cewa hadisi ya tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa na'am babu wani mutum a duniya da zai aikata aiki ya shiga cikin sakaratin samma cikin dutsi in an ce samma wa aluga ana nufin kurman dutsen da ba shi da kofa ba ciyawa ba mutumin da zai shiga cikin kurman dutse ka buya ka aikata aiki na'am face yace a cikin dutsen laisa laha babun wala kuwatun babu kofa babu buga buga an san buga ko na'am to babu buga balle kofa face me hatta har sai ubangiji ya ni ya lekar da aikinka a bayan Allah sun gane aikinka manzon Allah faɗa hadisin wallahi ya inganta imam ahmad ya fitar da hadisin yace ingantacce ne kwarai da gaske ba wani wanda zai mutu kafin ya mutu aikin da ya aikata a duniya wallahi ko a cikin daki yake ko a cikin dutse na'am ya boye babu kabuga da za a iya kallansa Allah sai ya ilhamar aikin da ka aikata a bayan Allah sun gane gabanin ka ba duniya idakiru ayuhan nas ku tana da aiki a ban kasa mu tana da aiki bakin kasa bayan Allah mala ya faɗa a cikin littafi a cikin kutuba yake cewa Allah ya haka ne don ya jarrabi bayi cikin abin da suka aikata a bangasa ya ku mutane ku sani ubangiji ya riga ya faɗa tsarki ya tabbata ga Allah wato salati da sallama su tabbata ga manzon altsira amintacce aminin Allah aminin wahayinsa sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa zababbu na'am amma ba da bayan haka ibadallah ya ku mutane ya ku mutane ya ku al'umma malamai suka ce a duniya mazra'atul akhirah duniya baki ɗayanta mazra'a gona ce wacce iriyar gona gona ce ta shuka shukar ina shukar lahira duk duniya gaba ɗayanta Allah ya jefar duniya ne mazra'a gona lambu don me don kai shuka don lahira shi ne amfanin duniya babu wani fili da aka bura a duniya face aikin alkin alkhairi ake so aikata a cikinta me yasa ubangiji ya faɗa cikin alkurani yake cewa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara ayan nauyin ta ta kai nauyi bayin Allah ayyan mu san haddace mun haddace ba ma kallon ayara mazanin komai malamai suke cewa laulam yun laulan laula laula unzila min alqur'ani shay'un siwa hadhihi alaya alkarima lakafati alibad da ayan nan ba a saukar da komai a duniya ba sai ita kadai na'am da ta isha dan adam ya iya aiki a ban kasa da lahirarsa faman ya amal miskala zarratin kairan yara duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki a duniyan nan kairan inda alheri ne ya rahu zai ganta dan ne wala yazlimu rabbuka ahadan ubangiji baya zaluntar kowa bayan Allah mai aiki dan lahira mai aiki dan komawa zuwa ga Allah mai aiki dan Allah ya saka mana da abin da muke fata ita ce aljanna malamai ubangiji yake cewa qul imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun karkashin ayan malamai suke cewa ɗan adam bai sai aikin da Allah zai iya karɓa ba sai ya nemi taimakon Allah ba wanda ya sai aikin da zai zama karɓaɓɓe a gare shi sai ya nemi taimakon Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibadallah na'am a cikin karantarwarsa saboda hikima irin ta manzon Allah kaunarsa ku shiga aljanna kaunarsa kar kowa shiga wuta walau law turika dukulul jannata lin nabi sallallahu alaihi wasallam ma taraka ahadan yadkhulun nara da za a ba manzon Allah dama shiga aljanna tana hannunsa wallahi ba wanda zai shiga wuta hadda kafiri a manzon Allah ba zai bashi ba wallahi da aljanna shigarta a hannun manzon Allah take da ba zai bar kowa a duniya ba sai ya shige ta saboda yana kauna shiga aljanna ba a iya aiki na fada ba wanda ya sai aikata aiki kyakkyawa karbabbe a gaban Allah na'am sai ya tunimi taimakon Allah saboda sanin sirrin haka ne manzon Allah ya ce in ka idar da sallah idan kana so Allah ya taimake ka ka tsayi kai aiki mai kyau zuciyarta ba ka so amma sai ka aikata kai tirenin zuciyarka ka zama mai aikata kyakkyawan ayyuka malamai suka ce ga koyar manzon Allah in kai da sallah manzon Allah yake cewa duk lokacin da bawa idar da sallarsa sallah maktuba guda biyar a cikin zikirin da zai ga zikirin da zai ya taimake ka kai aiki mai kyau kai aiki Allah ya karba zuciyarka ta horu ta iya aiki mai kyau me wannan hadisin manzon Allah yake cewa yana idar da sallah sai yake cewa na'am Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik wallahi dan adam in bai wata abbe da wata addu'a a duniya sai wannan wallahi ta ishe shirka aljanna ta ishe shi zama mutumin kirki ta ishe shi ya zama mutum mai da'a in ya dawwama akan wannan addu'a me kake cewa ka san manzon Allah baligi ne Allah ya bashi yace jawami'ul kalim dunkulallin kammo kalmomi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yake cewa in ka idar da sallah ka ce Allahumma ya ubangiji a inni ala zikrika Allah ka taimake ni akan yawan ambatanka yawan ambatanka ba za ka yi ambatan Allah ba wallahi tallahi sai ka nemi taimakon Allah bawon Allah bari ka gane annabin Allah a ƙarshe a wani annabi annabin Yunus annabi ne komanda ne general ne a gaban Allah a gabansa general ne commander ne a gaban Allah ambassador Allah a duniya ba wani halitta daga mutum zuwa aljan ba a taba halittar mutum mai daraja irin annabi ba to yana da wani matsayi amma Allah sai ya kama shi da wani abu abin da ya aikata in kai ne Allah lada zai baka in ni ne abin da ya aikata Allah lada zai ba amma saboda me na'am saboda akwai wata ka'ida duk lokacin da wato wato hasanatul muqarrabin sayyatul wato hasanatul muqarrabin ko kuma hasanatul awam sayyatul muqarrabin kyakkyawan aiki mun na makusanta kamar sako ne a wurin wato mummur wato kyakkyawan aikin makusanta ko kuma kyakkyawan aikin awam mutanen da suke ba makusanta ba to kamar sako ne a gun makusanta me ya faru da annabi nus kun san tarihin a gurguje ya bar mutanansa ne sai ya yi kira su zuwa ga Allah suka da'ahu min Allah fa'aba wa yi umaru billah suka ji su imani da Allah ya yi fushi don wa ya yi fushin don Allah na'am in kai ne ba sai a baka lada ba amma da ya bar garin ba tare da izinin Allah bai hau jirgin kwale-kwale Allah ya ke cewa faltaka mahulhutu wa huwa mulim falaula annahu kana min almusabbihin lallabisa fi batnihi ila yawmi yub'athun wallahi Allah ce ki jirgin kifi hade shi kifi hade shi zulmatun ba'daha fawqa ba'din na'am dubin dare dubin kifi duhun ruwa Allah ce kifi karka tauna shi punishment zamu masa ran kadan yana ciki sai tunan Allah sai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da ya tasbiya Allah Allah ce kifi ka fitar da shi ka jefar da shi fa nabadnahu fil bil ara'i wa huwa saqim muka sa kifi amashi abu waje na'am Allah ce falaula annahu kana minal musabbihin ba dan yana yawan tuna mu ba ba dan yana ambatan Allah ba ba dan yana ibada ba lallabisa fi batni ay lallabisa fi batni lahuti ila yawmil qiyama yawma yubasun da zai zanna a cikin kifi har abada har tashin alkiyama da har zai na cikin kifi bai mutu ba ashe ka dauki wannan kalmar sai ka huta sunanka ya saba kalmar ka ta saba kai zikiri kai ibada mala'iku su saba da sunayenka na'am ayyukanka suna shiga sama wallahi ka samu daraja ta farko to sai ka nemi taimakon Allah a inni ala zikrika ya rab ka taimake ni Allah kan ambatanka wa shukrika Allah godiya ubangiji ya gama na Qur'ani me yake cewa na'am suratul nisa Allah ta'ala yake cewa na'am yake cewa ma yaf'alu Allahu bi azabikum na'am in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima Allah ba zai ma azaba a duniya ba Allah ba zai halaka ka a duniya ba Allah ba zai halaka ka da gidanka ba Allah ba zai halaka ka da iyalinka ba Allah ba zai ma azaba ba in ana ruwan wuta za a halaka mutane Allah zai tsamar da kai ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum a duniya wa amantu kuka imani da Allah Allah ba zai ma azaba a lahira ba duniya da lahira Allah ba zai ma azaba ba me sirrin ya Allah jawabin law shine me in shakartum wa amantum in kuka yi imani ku gode wa Allah ma yaf'alu Allah bi azabikum Allah ba zai muku azaba ba to kadan daga cikin masu yawan godiyar Allah sai ka samu taimakon Allah sai ka nemi agajin Allah to shi yasa bayin Allah mu dage da ibada malamai ke cewa ibadallah ya ku bayin Allah wal mu'minu harisun ala amalil khair lalle shi mu'mini na gaske mu'mini mai kwadayi ne ya aikata aikin alkhairi aikin da zai kai shi zuwa ga aljanna aikin da zai nisantar da shi daga wuta ya bayin Allah ku sani lalle sahabbai masu kokari ne sun yi kokari wurin kusanta zuwa ga Allah da kyawawan ayyukansu dan su samu aljannar Allah su sami yardar Allah kuma su shiga aljannar ni'ima dame su shiga aljannar ni'ima ibadallah lalle ya bayin Allah ku sani Allah ta'ala ya bar aiki a lahira waran da ake iya aiki fili yankakken filin da kawai ake iya aiki lahira aikin aljanna duniya ne iya filin da Allah ya ware a iya aikin lahira iya duniya ne iya wannan rayuwar ne wa muddatuhu likulli insani na umuru the span of time iya girman tsayin lokacin da aka iya bura aka baka don ka iya aikin nan wallahi iya kwanakin da Allah ya baka ne iya kwanakin da aka bura a gare ka ka iya aiki mai kyawu a duniya iya kwanakin da kake numfashi ne iya abin da aka iya baka kai aiki mai kyawu ko mummuna iya kwanakin ka ne bayan Allah iya abin da Allah ya ajiye maka ka iya samu na lahira iya abin da Allah ya bar maka na numfashin ka ne shekara biyar shekara talatin, shekara sittin, shekara saba'in, shekara tamanin, shekara arba'in, na'am shekara ɗari, wallahu ta'ala alam bisawab, iya nan ba ka iya ƙara komai an yanke abin da ka aikata, kuma an tara shi, kuma za a lissafa, kuma za a ma duka ko kuma ake ka aljanna. Bayan Allah musani, lallai mala ya faɗa cikin kuɗu ba, me yake faɗa ya ce likulin isanin umru, min hila yudrikul hulma ila an yudrikahul ajalu. ɗan adam yana da daidai lokacin da zai yi aiki a duniyan nan daga lokacin da ya fara ya balaga zuwa lokacin da ajalinsa zai riske shi shine lokacin da kake da time ɗin aiki bayan Allah mai aiki dan me yasa wa huwa li hadha jaa ilaiha dan wannan kai aiki a duniya Allah ya kawo ka wa utiyal fursatu fiha dan kai aiki Allah ya baka numfashi da lafiya wallahi ba dan kare mu kudi bane wallahi ba dan kai aiki bane wallahi ba don kai karatu ba ne an kawo ka ne kawai don ka aikata wa Allah aikin da yake so kawai ribar kafa ne in ka nemi kuɗi ribar kafa ne in kai bacci ribar kafa ne in kai aure ribar kafa ne in kai haifi yaya ribar kafa ne in kai noma ribar kafa ne duk aikin da kai a duniyar nan ribar kafa ne amma Allah ya kawo ka ne don ibada to me yasa ake sakaci me yasa ba za a yi tazawwadu qur'ani ya ce fa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa kai guzuri mana dan lahira bayan Allah mu sani na faɗa cikin kutuba kurba tana da tsayi kwarai da gaske zan yanke ta akwai daga cikin bayin Allah wadda suka rayu misali da zan bayar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya gafarta musu zunubansu ubangiji ya yarda da su bas mutu ba sai da Allah ya bada tare a kansu yace radiyallahu anhu wa radu'an laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar wal ladina tabuhum bi ihsan yace Allah ya musu rahama ɗan aljanna ne suna da certificate ko a cikin su aka ware wasu aka ce wa'annan ɗan aljanna ne aka ware wurin mutum 700 ɗan aljanna ne aka ware 70 ɗan aljanna manzon Allah ya rika warewa daban-daban daban-daban yana cewa ɗan aljanna ne in ni ne in kai ne sai ka daina sallah sai mu daina sallah to bari ka ji ɗaya daga cikin sahabbai akwai wa akwai ammar bin yasir ammar bin yasir wani irin ibada yake yi duk da cewa dan aljanna ne amma zama yake yi kullun dare raka da yake a duniya sai ka ce masa malalaci bari ka ji raka'ar raka'ar da baka taba jin irinta a duniya ba yau da ce ranar karatu ne ana idan da sallar isha idan aka laka baba dari yana rufe kofar gidansa جعل يصلي صلاة صلاة المودع ينا صلاة مي بنكوانا يردد القرآن يتلوه تلاوة ينك تلاوة القرآن ينا اي والله بايا يركوء سيادة من الجنة والناس دي دي لوكة تندكم اللي من ينا تيوى أجارة سوزاء شكا صلاة sai ya ruku'u sai ya dago sai ya koma ya sujuda sai ya tasbihi sai ya sallame sai ya je riski sallar asubai wallahi ranar da za a kashe shi amma sai dai wannan sallar akwai wa akwai rabi bin kusain tabi'i ne masu ibada ya rayu halin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fara a cikin kutuba tsabar lamma ra'atuhum mu shiddata bukaihi bil layl wa shiddata qiyamihi bil layl جعلت تقول يا بني أقتلت نفسا tace ya lokacin da take tsananin ibada sa cikin dare taka zuzurutun ibadar da yake yi tsayuwar dare ta yi yawa kuka ya yi yawa kuka kuka tsabar ibada la ilaha illallah mahaifiyarsa ta buɗe koma ta je ɗakinsa ta ce ya bune ya ɗana na'am shin ka kashe rayi ne ga yamin iyalan da kaje ka kashe in roƙi Allah in roƙe su da Allah su yafe maka saboda kai wato abin da ga yayi yawa za ka halaka kanka ka kashe rai ne da ya idar da sallah ce mata ya ummu na'am qataltu nafsan tace wani rai ka kashe ne yace wallahi qataltu nafsi bi dhunub na kashe rai na da zunubi mutum da yake kwana sallah zunubin naka ma baya kallon sa tsabar tsoron ubangiji saboda qul imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu qul imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah ya ce ku yi aiki za mu ga aikinku. Kai aka ce tunibi ya ce ka zo kai kai aiki a gabansa zai ga irin aikin kai za a kanka wani irin aiki za ka yi. Kana karatun first degree BC ya zo ya tsaya a kanka kana rubutu ya ce ya ga wacce irin jarabawa za ka yi ya za ka yi jarabawa. Kuli imalu fasayar Allahu amalakum wa rasulu. Ka gaya masa ku yi aiki bayan Allah Allah zai ga aikinku. Yana kallo zai nuna wa manzon Allah aiki na faɗa a cikin kutuba bayin Allah na'am batin Rabi bin Kusayn akwai sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabi'i Sufyan al-Thawri Sufyan al-Thawri dan aljanna ne sun mutar kalmar la ilaha illallah sun lai da sahabban manzon Allah talammazu inda sahaba sun karbi karatu a hannun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari ka ji ibadar da yake bawon Allah nan Sufyan al-Thawri wa ada daga cikin ada wato sahabansa ada'u ya ce mun shiga zuwa gare shi ya ce wato na shiga gare shi sai na same shi ban taba zuwa gunsa ba sai na same shi ko yana karatun ƙur'ani ko yana sujuda ko yana sallah ko yana kuka ya tuna lahira la ilaha illallah duk lokacin da aka shigo sa haka yake shi ne mutumin da idan ya yi sallar magariba in ya yi sallar la'asar zai in ya yi azahar na'am zai nafila ko idan yayi nafila raka'a daya raka'a ta biyu a ta ƙarshen in ya mai da kansa ƙasa yana tasbihi a Allah ba zai daga ba sai ladan ya kira sallar asar idan yayi la'asar idan yayi sujuda a Allah baya daga sai an kira magariba in an kira magariba in yayi sujuda baya daga sai an yi isha kai ka ce ka Allahu laysa bil insan kai ka ce shi ba mutum bane da shi da kai da ni wai aljanna da muke nema wai iri ɗaya muke neman ta iri ɗaya kake santa iri ɗaya nake santa ga aikin da yayi ga irin matsayinsa a wurin Allah qul imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku yi aiki Allah zai ka aikin bayan Allah akwai daga sahabban manzo tabi'ai me yake fara lokacin bulamma hadarahul wafat mutuwa da ta riske shi jalat imra'atuhu tabaki nam matarsa ta fashe da kuka tai kuka tai kuka tai kuka falamma afaka ya suma yana farkawa sai tambaye ta yamrati yace yake matata tace na'am na ganki kina kuka me yasa kike kuka tace wallahi ya baki alaik ina kuka akan ka ne zaka mutu me take fara a kukan damuwar mataye mu shine mu tara musu dukiya mu tara musu kudi a raba gado su fatalai sai aure angwaye su zanna da su ta ce abiki alaik ga abin da take fada ya zaujatahu ya zaujatahu ya mijinta ya mijin uban ƴaƴanta za ta canza wani lokacin da ya farka ce kuka kike yi idza yace fa qala laha idza kunti baqiyatin fa baki ala nafsiki in kuka zaki ki kuka akan ki kuka zaki idan zan mutu ki kuka akan ki me yasa yace wallahi sai da na tanadi saukar alqur'ani ibada sai da na sauka sau 30 a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi saukar qur'ani daga bakar zuwa nasu sau dubu na sau 30 yace na tanadi da ba dan naje lahira da ladan ba na yi wannan kyakkyawan aikin ne don kar na tashi mutuwa kar na mutu na magagi na mutu da kalmar shahada kawai saboda ki tanadi qul imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun me ka tanada bayan Allah ranar mutuwarka wace irin sadaka kai dan Allah ya karba ranar da ka mutu kar kai fitsari kar kai ihu wace irin ibada kai ka ajiye ka tanada dan ka tafi kafin ka mutu kar kai kashi a wandanka kar ka kekketa jikinka kar ka ihu kar ka tona wa kanka asiri gabanin ka je lahira qul imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun yana da kyau ka rike wani aiki ka tanade shi ranar tafiyarka wannan Allah na tanada ne dan in zan mutu Allah ka taimake ni kalma baki na yi kalma shahada Allah na tanada wannan aikin ya Allah dan ranar da zan shiga kabari Allah na tanada wannan aiki ya Allah ranar da za a dora a mizani Allah wannan aiki ranar da za a tafi akan siradi Allah wannan na tanada shi ya Allah lokacin da kugiyar siradi take jan mutane wuta Allah na tanada wannan ne ya Allah kaza ka tare da ayyuka ka aje su ka kafa su dan Allah ka basu a haka la Allah Allah ya karba maka ka zo mutuwa ka mutu kyakkyawan mutum wanda yake mutuwa akan kyakkyawan aiki na faɗa a cikin kutuba akwai sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da mutuwa ta zake masa a masallaci yake masallaci zazzabi ne kama shi sai ya ce a kawo shi masallaci ya bar gida aka kawo shi masallacin sai ta suma yayi ta suma a masallaci ko a tafi bashi wuri ba lokacin sallah bane yana ta suma yana ta suma yana farkowa sahabansa suka suka same suka ce halla halla awaita ila firashik me yasa ba za ka koma gida kwanta a shimfininka mai laushi ba sai ce da kunne na manzon manzon Allah ya ce duk wanda ya shigo masallaci ba abin da ya kawo shi cikin masallaci sai tsammanin sallah Allah zai rubuta shi daga cikin masu sallah har lokacin da aka yi da sallah ina so in raina zai mutu na mutu ana rubutawa ina sallah tunda ba zan iya sallar ba haka aka bar shi kafin lokacin sallah ya kuma ya kalmar shahada sai ya mutu kuma ya tafi yana ibada me muka tare da qul imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun bayan Allah mun shiga wani lokaci wajibi ne mu dage wajibi ne mu dage mu tsaya mu aiki tsakani da Allah dan me dan wallahi duniya nan duniya ne na gidan aiki aiki wani iri kyakkyawa aiki kyakkyawa tare da aiki ka kaddara ba kowa bace ba wanda zai wallahi tallahi in muka mutu mafiya yawa ƴaƴanmu ba sa iya mana addu'a Allah jikan mu ƴaƴan zamani in kaga wanda zai addu'a mahaifinsa wallahi ya kai shekara 40 yawanci ta tafi ba abu shekara 35 isa musu suke addu'a iyaye saboda suna dan guntun tarbiyyar addinin musulunci da iyaye amma wallahi generation din da muke haifarwa yanzu generation ne da suke iya manta ka gaba a duniya su manta ka su ci kudinka su ci gidanka su yi abin da suka gada ma a duniya sun manta baba sai in ambata kai dan wane ne ce wallahi to Allah jikan sai sai ce amu sai shekara ta yi sai ma bas da a facebook ya rubuta Allah jikan baba shekara ta yi sai dora hotonka sai dora sunanka sai ce wai Allah jikanka wai da Allah yana roƙa babansa addu'a Allah jikansa birthday ne birthday ne addu'ar ba da ta ce ta bayan Allah mu tana da aiki gabanin ranar da zamu rasa wanda zai mana aiki mu tana da aiki mai kyau sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauka 30 a matallan manzon Allah yi dan kawai in zai mutu ya mutu da kalmar shahada yake so kai sauka nawa ka aje sarka nawa kai wakafi nawa kai na'am me yayi aikin da ka aikata bawon Allah dan ranar mutuwarka amma ka tana dukiya ka tana dukiya ka ajiye mai yawa na'am saboda wai ranar mutuwar ka ƴaƴanka kasu tozarta kai ka jona ku kai kuma babanka da ya haifo ka fa a daɗin da jaki kuke ake kora ba mahaifinka ya je gona jaki mahaifinka zai kora ya je gona ya noma a ci abinci da kai ku dawo bai bar ma komai ba na'am kai kuma yanzu zaka tara ba aiki mai kyau babanka ya mutar kalmar shara da tarbiya hannunsa yana jayar istighfari kai kuma ka zo ka tara dukiyar haramun kuma baka aiki mai kyau ba wai ɗanka kare tozarta kai baka tozarta baka da gida ba gida a lahira kula imalu fasairar lahu amala kuma rasuluhu wal mu'minu bayan Allah mai aiki wallahi akwai aiki a gabanmu duk wanda ya zo duniyar nan ya zo ne mazra'a shine ne malaki fara a cikin kutuba yake cewa ad-dunya mazra'atul akhirah duniya gona ce ta aiki lambu ne na aiki akwai lokacin da dan adam zai je lahira me zai rika cewa na'am laula akhartani ila ajarin qarib Allah ka jirkinta min ya Allah me zai aiki mai kyau me zai ci fara fa asaddaka wa akum minas salihin Allah zan yi sadaka zan yi kyauta zan aikata aiki mai kyau in ka dawo da ni duniya Allah zan aikata wai dan adam ya rika buri Allah ka dawo da ni akartani suna fada ma Qur'ani suka ce rabbana abasarna wa sami'na farjina na'am na'amal salihan inna muqinun Allah ce walau shi'ina la ataina kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni nam la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in ubangiji yake cewa ga abin da su fada bai aiki a duniya ba sai je lahira ya ƙara rayuwar sa anan ya bata lokacin sa ba sallah ba zakka ba ba ba ba yana zuwa lahira sai ya gane lahira gaskiya ne sai ya gane wutar Allah gaskiya ne sai ga makaskanta a duniya sun yi aiki Allah na kai su aljanna sai fara kuka kuka bai kai shi ba sai daga kayi sai ce wa Allah rabbana ya ubangijinmu absarna wa sami'na Allah mun ji mun gani farjina namar salihan Allah ka dawo da mu duniya namar salihan Allah za mu aikata kyakkyawan aiki a duniya kaza abin da su fara mahallin shahidi farjina namar salihan dawo da mu duniya mun ma alkawari in muka zo ba aikin zamu yi a duniya sai kyakkyawan aiki ya Allah inna muqinuna Allah mun yi yaqini we have seen it in reality Allah mun gan shi ido da ido kwala kwala Allah mun tabbatar gaskiya ne lafiya Allah wala yace walau ina. Allah zai ce hin da mun ka dama inji Allah la ataina kullu nafsin hudaha da mun shirye da kowace rai ta aikata kyakkyawan aiki walakin haƙƙal ƙaunin minni ya ce sai dai magana ta gabata a gare ni la'amla an na jahannama minar jinnati wa nasi ajma'in wallahi sai na cika wuta da mutane da aljanu saboda ba su yi aiki a duniya ban kona su saboda ka bayan Allah kar mu yi riske mu wannan muna da lokacin da za mu yi kyakkyawan aiki bayan Allah ana nuna mun lokaci yayi Allah albarkar wannan juma'a Ubangiji ya Allah ka ba mu aiki mai kyakkyawan aiki karbami a gare ka ya Allah. Albarkar wannan juma da salati da aka yi ga annabinka sallallahu alaihi wasallam. Allah kar ka samu mutu mana mummunan aiki ya Allah. Allah kar ka samu mutu mana mummunan aiki ya Allah. Babu tashin hankali a duniya bayan Allah wallahi ka mutu kana aikata sabo. Recently akwai ababen da suka faru da yawa events series of events da suka faru da yawa mutum yana aikata sabo ya mutu a lokacin yana hotel a ɗakin karuwa mata guda biyu suna lalata Allah ya kashe su wata ma 'yan sanda ce take confessing take fada oganta ɗan sanda ya kai ta hotel na'am na kan nogan sheraton ɗin nan yana lalata da ita ta ji ya yi ƙara ƙara kuma wallahi musulmi ne shi ita kuma in yamura ce ya yi ƙara ƙara ashe mala'ika ne zalaransa ta tunkuɗe abun banza ta tashi ta sa kayan ta zai rubutu aka baka baki gawar banza bayan Allah Allah ya samu mutum na kyakkyawan aiki ya Allah Allah in muka aikata Allah ka sanya karfafe ne a gare ka ya Allah ubangiji ka yafe mana zanuban iyayen mu da suka mutu Allah ka musu rahama Allah ka ba mu ƴaƴan da su mana addu'a bayan mutuwa Allah kar ka samu tabe bayan shirya ya Allah Allah kar ka samu tabe bayan shirya ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله